إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara sake mu a markaz ahalus sunna da jama'a wanda ke ngolkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 22 ga wata na sha'aban hijira shekara 439 wanda ya dace da takwas ga wata na biyar shekara 2018 yau insha Allah za mu yi darasi na 142 darasi na 142 a cikin littahi alwajiz fi fikir sunnati wal kitab al-aziz muna cikin kitab al-at'ima sati da ya gabata dai muna cikin harkorakon kitab kin mun karanta inda Allah subhanahu wata'ala ya jero abinda aka haramta mana namsi da jini da alkhanzir da abin da aka kama sunan wani Allah da wadda aka shaƙe da wadda aka bige da wadda gangaro da wadda aka soke da abin da wata dabba mai harauta ta wasga ƙarshe dai ce sai abin da kuka yanka da bayanin duk abin da aka yanka da sunan wani gumki kuma da hani akan aiki da duba ko kibau daidai na muka tsaya a sati da ya gabata sai tambaya akan maganar nazar nazar wanda muka ce addawal ko cewa cikakka hausa bakance kace hausa bakance wanda abu ne allah subhanahu wata'ala bai dora maka ba kai ka dora ma kanka ce abin ya zama wajibi a kanka to idan abu na alkhairi ne ana so ka cika kuma ko da abin da ka kasa ma'ana ka kasa cika shi don saman Allah ne ko ko ka kasa yi ne za ka yi kafara ta rantsuwa shine ciyar da miskini goma idan ba za a iya ba a yi azumin kwana uku shine wanda ya kasa cika nazar da ya doka kuma shine abin da tabbas sabani da ake samu kan ramuwar azumi na ramadan amma shi nazar babu saɓani idan ma'ayyunku ya mutu da nazar a kan shi ko da na azumi ne wajibi ku rama mishi wannan nazarki za mu tashi faɗar Allah masu banmu a kenan safa na ƙasa 419 ne faɗar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ƙala ta'ala ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق daga cikin abin da aka hana wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullah alayhi kakku ci abin da ba a kama sunan Allah ba a wajen yankan shi yace wa innahu la fisq cin abin da aka kama ba a kama sunan Allah ba fasikanci ne rashin da'a ga Allah ne tawaye ne ga Allah tunan maganar abin da ba a kama sunan Allah ba da gangan amma idan da mantuwa ne babu laihi kamar da imam bukhari akan tarjama da ya yi wannan ya kawo wannan ruwaya ya kawo hadisi ma'allaka na abdullahi bin abbas na cewa umar nasi fala ba'as wanda ya mance bai ambaci Allah ba babu laihi akan yankan shi kuma bukhari da ya kawo wannan aya sai ke ce annasi laysa bi fasik mai mantuwa ba a kiran shi fasiki kenan wanda ya da gangam ne kenan akan kuskure idan mutum ya mantuwa bai bismillah ba sai bayan ya kare to ba a haramta mishi wannan yanka nashi wannan ruwayo sai inganta daga abdullahi bin abbas hanyoyi da dama kuma kamar imam bukhari ya tarjama kuma haka ya yi bayanin wannan aya ba mai mantuwa ba sashi layin fasiki kuma gashi wannan al'umma allah subhanahu wata'ala baya kamata akan kuskure da mantuwa da abin da aka tilisa da nasan ya tabbata kan haka kiran dai wa'annan ruwayoyi su suka tabbatar da wanda ya mantuwa bai bismillah ba inda ba da gangan ba ne kenan yankan shi lahiyayye ne ba shi da matsala ko daya ya ce wa ƙala ta'ala kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'im ya ta'amu illa an yakuna maitatan aw daman wa safuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijis aw fiskan hulla da gairin lafi wannan aya makiya ce cikin an'am Allah subhanahu wata'ala na'am ba ya ce ƙulla ajiri fi ma'auhe ilayya ka gaya musu lokacin suna shaci hudi na haramta wasu ababe aka ce ka gaya musu ni la ajiri fi ma'auhe ilayya muharrama ban samu ba wani abu wanda cikin abin da aka mun wahayi mu samu wani abu ba wanda yake haramu alaƙa amin ya ta'amu akan wani abinci da wani zai ci mu samu abin da yake haramu ba illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan sai in abin musse ne ko jini wanda yake kadawa daga jikin dabba aw lam khanzirin ko abin da yake nama na alkhanzir fa innahu rijz wannan kazamta ne najasa ce au fisikan hulle da gairar labi ko fasikanci mana lahin da aka daga sunan wani Allah wajen yankan dabba wannan iya magana akan kenan a runcin zamani don wannan mun ce aya ce ko sura ce makiya waccan da makaranta wata jero mun hana kama kuza da sauransu kuma da nasi da ya zo na haramta zinab don daga baya ne wannan a makka ne daga baya nasi ya zo ya haramta wasu abubuwan da wa'annan amma da a wancan zamani ga abin da ya samu wanda yake haramu wa ƙala ta'ala wa hurrima alaikum saidul bar ma dumtum hurma Allah subhanahu wataala ta an haramta muku harauta ta saman ƙasa matuƙa kuna cikin harami kenan haramu ne mai harauta ya yi harauta an yi harauta kenan ba an ci ba mai harauta an yi harauta ba a ci haramu ne shi ma wannan su ne abinda ya kawo na ayoyi kan wannan magana ta ababen da ake ci ko ba a ci ya ce ma yul haƙu bilmaitata bilmaita bilmaitata ne mana abinda za a gama bayani da muka yi na haramta musi akwai wasu ababe da za a gama da hukumcin musi a matsayin musi suke yace wa yulhaqu bil maytati fi at-tahrim ma quti'a min al-bahimati hiya hayya duk abinda aka turo a jikin dabba tana da rai shi ma musulmi misali dan rago halaka ne dimkiya halaka ce dimki don abu da kaza haramce sai aka yanko kafarta ko wani hucin kaza wani abu da aka yanko ko cikin har da gwada gangama aka ciro to wannan abin da aka ciro a jikin abin mai rai ko da asalin abin halaka ne za a ci shi da yanka amma tun da an raba wannan gaba daga jikin mai ran to wannan abin haramu ne wanda aka ciro ba za mu ce ba kawa ta sa ko na abu tsaye zo aka ciro a ce tun da halaka ne a yi bisa mun ci ko kaza duk wata dabba abin da ake yanka da abin da aka ciro yana da rai to wannan abin matsayin musiki ba cin shi ko da an yanka dabba daga baya da ita a cita amma wani abin da ya daje ya bar ta kahin mutuwa haramu ne ya ce ya wannan magana ya kawo ruwaya da abu dawud ya kawo haka ibn maja ya ce قال لحديث أبي واقد الذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma qut'a min bahima duk abinda aka ciro daga jikin dabba wahi hayyatun tana raye fa huwa maitatun wannan abin musi ne shine hujja kan wannan magana nasan hadisi ne kenan da abin da aka ciro a jikin dabba tana cikin rayuwa wannan abin shi musi ne sai ma yustasana min almaitati waddam to an yi bayani musi haramu ne jini haramu ne to yanzu akwai wasu abu da aka toge aka ware daga cikin jini wanda ba haramu ba haka daga cikin musi wanda ba haramu ba عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والتحال عبد الله بن عمر كيتي ورجل عنه من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي أحلت لنا ميتتان ودمان an halitta mana muste biyu da jini biyu an malmaitatan amma muste biyu da aka halitta mana falhut wal jarad mustan kihi da fara eh kuma an kama gana kihi ba kihi kaɗai ba a da ruwa akwai dabba da ba kihi ba wani nasi daban ya tabbatar mana cewa hillun mai ta tuhurin ma'u wannan sai annabi ce duk abin da yake musan ruwa halaka ne musan teku kenan wannan an kawo kihin na a cikin nau'i na ruwan nasi daban ya kawo duka dabba ta ruwa na ta hillun mai tattu na ta duka musan shi ma halaka ne kuma ruwan shi abu tsarki ne kenan wannan shi ne abin da yake tabbatar da kihi da hara ba sai an yanka ba ana cin musansu duk amma sunan gasa kuma ma'aikata an haramta musu yamma ban da su ya ce wa amma daman amma maganar jini biyu da aka haramta mana falkabid anta fattihal da sefa wannan sefa kenan an saman ja mai kama anta anta don gata nau'in ja kamar zaman jini take illa kuma yi magana akan jini daman masafuhan allah ya haramta kenan jini wanda yake kadawa daga jikin dabba banda jini wanda yake jikin jijiya ko saura cikin nama wanda za a iya baya an ka nama gida ma kaga wani jini ko an sa a tukunya kaga jini a saman tukunya dan don sahabbai manzala yana raye ana dafa nama ya ga jini iya yawo a saman tukunya saman saman in ta hoso wannan jinin ba halaka ba lahi bane ba ba ce an an doke shi ko an kwale shi a wannan jinin ba shi bane haramun jinin da Allah haramta da man masa fuhan jini mai kadawa ba na jikin nama ba ko jikin jijiya wanda ya saura bayan yanka sai ita ma wannan ruwaya dai ta magana wannan ruwaya ibn majah ya kawo haka cikin sirri sai albani ya tabbatar da ruwaya sai tahrimul humr al ahliya magana haramta jakunan gida mai bayani humr al wahshi ko himar al wahshi wannan jaki halaka ne jakin daji mai zane halaka ne ba haramu ba ne ba annan sa'adun zalama ya ci shi amma da jaki da yake haramu ne shine jakin gida hujja akan haka sai ka maka ruwa yadda imam al-bukhari ya kawo muslim ya kawo an anas bin malik radiyallahu anhuma عن أنس رضي الله عنه يتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائم فقال أكلت الحمر ثم جاءه جائم فقال أكلت الحمر ثم جاءه جائم فقال أفنيت الحمر فأمر مناديا فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهان ينهى ينهيانكم ينهيانكم ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس فأقفئت القدور wa innaha latafur billah abin da ya wakana a wannan ruwaya ta Anas bin Malik radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ja'ahu ja'an wani mai zawa yazo yace ukilatul humar an ci jaki wa mana ana cin jaki wani sai ka zawa ukilatul humar mana an cinye ana cin jaki daga bada wani ya zo ce ma uffin da talmaka jiki ya karewa gina ya kusa karewa ma na ke yanka yana ta ci na aure wata hiya ce wata an ruwa an ci a haibar ne wurin yaƙi da dai don an yanka jakuna an yi tukwane sai fa'amara munadiyan sai manzana sallar salama sai ya sa wani mai shela ya yi shela ya sanarwa daga murya ya ce fanada finnas wannan mai shela ya daga murya cikin mutane inna allaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumin humrul ahliya fa in harjis lalle Allah da manzon shi suna hana ku akan cin jakkunan gida fa in harjis jakkin gida najasa ne kenan kowa ya bar shi jin haka ya ce fa uku fi atul qudur sai aka kihe tukonan har an dawa iya saman tukunya aka kihe tukonan ya ce wa innaha da tafuru bilham har nama ya dahu iya tafasa tukunya ta kama nama iya tafasa a saman tukunya sai aka kihe kenan haramun haramu ne duk abin da yake da alaka da naman jiki kuran na gida amma wannan shine maganar nasi da za ka iya badawa na haramta jakin gida sai ta harimu akala kullu zinabi min siba wa kullu zi mikhlabin min at-tayr haramta cin dukkan menab haƙorin harauta mai haƙori mai huda suke cewa mai abin harauta irin su zaki su kelekeci su damusa wannan ne masu harauta haka wa kullu dhi makhlab min at-tayr haka dukkan tsuntsu mai hakorda mai harcen wani kwana an rasa da harce irin na shirwa ko na shaho yanda yake wannan abin da yake wannan inda yake da abin harauta yanzu masu irin kenan abin harauta tsuntsaye masu harcen harauta sun su meke su shawo su shirwa za mu ce duka suna cikin mikilab a su wannan abin farauta wannan ruwaya ya kawo wannan magana da ya ga ruwa da ya kawo an ibn abbas qal naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an kulli dhinab min as-siba' wa an kulli dhi mikhlab min at-tayr ruwa da imam muslim ya roto haka abu dawud haka imam an-nasa'i ya ce abdullahi bin abbas ke cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kulli zinab dukkan wani ma'ana wanda yake da haƙori na harauta da kulli zimikla min al-khair haka dukkan wani abu wanda yake tsuntsu mai abu mai harshen harauta sai su shaho su meki duk da masu wannan harauta masu harshe na harauta da wancan haka aka yi da kwaya da kwardayya da kwana wurin ya kama abu inda yake rata shi daban yake abun farcen su to nan za mu gance duk da zinabin ya ga ga wani abu wanda za ka yi ɗauka a cikin bai ciki kura kura ba ta cikin zinab mina siba an ware ta akwai ruwaya wadda abu dawo haka imamun nasa'i ibn majah tirmidhi duka sun kawo ruwaya ina ganin ma jabir tambaya akan jabir ta annaba tambaya an daba ita a saidin hu ce na'am saidin saidin hu farauta ce abin farauta ce dama kura ana farauta a yanka a ci inda ake farauto kayan farauta yanzu a farauto zomo da kurege ita ma ka za a farauto kura kama ta a ci wannan ya sa abin mazhaba misali ana cewa cikin abu hanifa shine karara ya haramta ta ta kashin wannan ruwaya duk da imam malik an ce abin da ya tabbata gare shi ma dai halatta ta ne wasu ya karanta shi dai gaskiyar magana wannan hadisi ya tabbata wanda wannan ya suka roto hatta imam bukhari bai karo ba amma ya tabbatar da ingancin ruwayar kuma haka jamhuri suke na maganar halitta kura a matsayin farauta haka jamhuri akan haka suke na ba wani hujja da za a ɗauki ra'ayi bayan nasi ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace ta da suna kuma ya ce ita ma abin abin cici kenan kura bata cikin zinar bin saba ya kaware ta kuma ruwaya abu dawud da tirmidhi dukkan arba'atin sun kawo ruwaya kun ta tabbata cikin silsilar sai mana albani ya kawo ya tabbatar da ingancin ruwaya kuma haka jamhur kan haka suke sai tahrimul jallala sai haramta dabba mai cin kashi ban bambanci akwai aljalala da aljalala ismul jalala ismul jalala babu ƙarfi saman lamkin kun aljalala ismul jalala shine aljallala jallala akwai shadda kan lamkin na farko ita ce dabba mai cin kashi to da ya ce mata harimul jallala sai ka sama bayanin mai jallala ya ce aljallalatu hiya lati akasaru ala fiha an najasa mai jallala da ce dabbar da mahi yawan abincin da take ci najasa ne shi ne mahi yawan abincinta najasa ba kurin ba ta ga kashi ta ci ko ta ci gurin haka nan a abincin da take ci mahi yawa najasa ne wanda har ya kai ya canza mata warinta ko abinta ita ce aljallala ya ce wa ya haramu akaluha wa shurbu labaniha wa rukubuha ita dabba aljallala mai cin kashi an haramta cinta an haramta shan nonanta an haramta hawanta ma gaba daya inna su karara ba ra'ayi ba ne me ya hujja akan haka ya kawo ruwa ta harko wata ibn abu dawud da zaka tirmidhi zaka ibn maja an ibn umar qal naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam alluhum aljalalati wa albaniha abdullahi bin umar ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana cin naman dabba aljallala mai cin kashi wa albaniya haka nonon ta ma kenan ya haramta nan mun ji bangaren abu uku ambata ko da cinta da shan nononta da hawanta yanzu mun ji cin naman da shan nono sauran na hawa sai ƙara kawo ruwaya wadda ita ma abu dawud ya rubuto yace wa anhu daga abdullah bin umar kinde qal naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an aljallalati fil ibl an yurkaba alaiha aw yushrab min albaniha yace manzon sallallahu alaihi wasallam ya hana cin dabba ta tara kumi ya hana a hau an yurkaba alaiha ba a hawanta aw yushrab min albaniha ko a sha nona din dabba da ko da raƙumi ne kenan da abun hawa ba a cin naman ba a shan nonanta ba a hawanta duk dabba mai wanda kashi ne abincinta tana rayuwa wuri mai najasa ta ci aljallala wannan na zamu ji mata ta hillul jallala a wani hali ne dabba mai cin kashi za ta halitta gashi ya ce وإذا حبست ثلاثا وعلفت الطاهر جاد ذبحوها وأكلوها عن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة الدلالة ثلاثا آه أبن ديك كاو روايعنا yace wa idha hubisat salasan idan misali kaza ce maso da yawa muka yi magana kan kaza ba kurin mu an ce kaza ta ci kashi ta zama haramu a'a kaza wadda kashi ne abincinta shi ne ake magana kuma sun kurin kaza dabba ce jallala tana cin kashi a'a dan can ta kashi ta ci ko ta dabba ba a kiranta jallala jallala yau da kashi ne abincinta ya kai da sa kwashi abincinta har ta canza ma jikinta da warinta ba kurin ba dabba ta ci kashi zama haramu ba a in kashin ya zamanto shi ne abincinta shi yasa zaka gano a nan sai ce waɗanda hudus salasan idan aka tsare dabba wadda kashi ne abincinta wa ulifata tahir aka ba ta abinci na halak jaza zabahuha ya halitta a yanka ta wa akaluha a ci namanta ruwa ya tazar abdullahi bin umar annahu kana ya habisu dajajata aljallala talasan iya misali sai ci kaza mai cin kashi kaza mai cin kashi ta yi ka ta tsare ta gabata abinci mai kyau dan ta kwan uku tana ci abinci mai kyau sai yin kan shi ki dama dalilin canjin abincin naman kin dalilin najasa ta canza ta zama jikinta shi yasa aka haramta ta kina idan wannan najasa ta kore ta ci wani abincin daban ta koma abincin da tsarkakake kin ta halitta shine magana kinan dabba ko dabba ce kaza ce mai cin kashin kullum za a tsare ta kwana uku ana ba ta abinci tsarkakake bayan kwana uku kullum ka yanka kayan ka ci kuma ka hau ka yi sauran bukatunka sai ibahatu kullu ma haruma inda iftirar ya ce halitta duk wannan abin da aka jero na haram ana halitta masu a lokacin iftirar tsananin bukata za ka hallaka ya ce kala ta'ala bayan ya jero wancan ababen da suke haramu ce fa manutur ghairu bagin wala adin fala ithma alai inna la ghafurur rahim Allah ce fa manutur ghairu bagin wala adin duk wanda ya matsu ghairu bagin na an ce ba huta ba ta ta'addanci saban Allah kuma ko ku cewa ba da gangan bane ya ne cin musan wala adin kuma nan mai huce ma'ana nan hucewa ka samu musi an halitta macin musu za ka ci gwalgwadon bukata ka kai zamanto bayan ka sama abinci ma ka ci gaba da cin wannan musu misali ayi misali na tunda marge ne na yi na yi marge na ina cin kayana tunda na zo gari ma tunda a can alaka ne in ci gaba da ci to anan ka zama adin ka huce gona da iri ka huce haddin da aka maka na cin musu in dai a cikin halin bukatar ne da musu da dukkan wannan abin da aka haramta gaba daya kana da dama misali kura wannan kin zakin ne da musacce don abin da aka hodi wanda masu mikhlabkin kana ya kama ka yanka ka ci tunda bukata ta sa nan wasu na kawo a kamar da hasu na kai kawo maganar ture masu ga kamar cikin kisan na maganar ra'ayin masu kawo ai inda aka halitta ma cin musu eh in kai kwana uku da yunwa in zaka mutu ne wannan duk wannan ra'ayi ne kuma hukumcin in dai ka bukata to ka san ka kwana uku ba kana wahala cikin ka da yin wata na murda ka kuma ga abin ka ce ka ce kwana uku zai kwana uku mutu ba ta ce a wannan hali aka ce yakan zama ma a wani hali cin musan wajibi ne dan baka ce ba tsoron Allah ne kana cikin matsuwa ga haram ga musu ka ce ai kai haram ne kai baka cin musu to nan shi shigi ne ka kashi kanka da kanka eh ma Allah ka maka da laifi laifi ne ma a wajen Allah ya kama maka da laifin kin bin doka ta Allah dan Allah ne mai haramtawa shine mai halittawa ya haramta cin musu ya halitta cin musu a cikin halak a cikin matsala ya kace kai baka ci ko tsoron Allah wannan ba tsoron Allah bane ba jahilci ne wanda kuma zai Allah ya kama maka da laifin kisan kanka da kanka ba hujja bace ba tsoron Allah bane ba ba takawa bace ba kuma nasu ya tabbatar hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa Allah subhanahu zamu ga nasu kamar insha Allah nan da ake so ma irin wannan abin da aka ma sauki laihi ne da hawan shi yace wa qala ta'ala cikin dai masu magana akan sauki faman turra fi makhamasatin ghayr mutajanifin lil ism fa inna la ghafurur rahim duk wanda ya matsu cikin halin yunwa makhamasa tsananin yunwa ghayr mutajanifin lil ism ba dangan bane ba irin mutum musa shi ma fa inna Allah ghafuru Allah mai gafara mai jin ɗaya ne kina a takashe wannan ayoyi da ya kama su tabbas duk wanda ya sha wahala zai mutsu cikin halin yunwa ba abinci duk abin da Allah ya haramta an halitta mace Talib ibn Kathir rahimahullah bayan kawo wani ayoyi ko kalkashin waɗannan ayoyi da ibn Kathir ya kawo cikin tafsirin shi sai yake cewa فمن احتاج إلى تناول تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها الله تعالى لضرورة لضرورة ألجأته إلى ذلك فله تناوله والله غفور رحيم yace duk wanda faman hitaja duk wanda ya buƙaci ila tanawul shay'in min hadhihi almuharramat ya buƙaci cin wa'annan ababe da aka haramta allati zakarha Allah ta'ala wadda Allah ya ambata na haram ya buƙaci ci ne daruratin aljatu da zalika don wata darura da ta tilasa shi cin wannan haramu to falahu tanawulu iya da dama ya ci wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jinkai ne lahu ga wannan bawa na Allah ba laifi Allah gafarta mishi li'annahu ta'ala ya'lamu hajata 'abdil muttar wa iftiqarahu ila dhalik fayatajawazu anhu wa yaghfir lahu domin Allah mai girma da buwaya ya san bukatar bawa cikin halin matsala waftiqarahu da yanda bawa ke bukata kenan nan kakkai da Allah ya san bukata ka da gangan ne kun dan gasar bukata ko ai yinwa kana ai jimrewa kana daban duk da yake nan Allah ya san da gangan ne kai kai ne ka cin musu dan ka ga nama ko ko bukata ce bukata ka ta bukata kai kina in dai bukata ce da gaske Allah sani kuma ya gaurta maka ballahi eh ba zai kama ka da wannan laifin amma gafarta maka cin musu da kai وفي المسند الإمام أحمد حكى وصحيح بن حبان عن ابن عمر مرفوعا دون تشكين تفسير ابن كثير منه يكا وانا ورا رواية عند عبد الله بن عمر وما شيكما يا دنغنا وانا رواية zuwa ga manzon sallallahu alaihi wasallam shi marfu'an da zaka ce manzon Allah ya ce ko an ya gaban shi ko ya aikata yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah yuhibbu an tu'ta ruhusuhu كما يكره أن تؤتى معصيته رواية ابن ماجه هكا حاكم هكا تكين رواية غير الألبانية زود رواية ابن دي يتبتع من زعل صلى الله عليه وسلم يتشي إن الله للي ألا يحب أن تؤتى رخصه ألا إيه سوء أجيم رنقومي دين دا أولي كذا لا يبقى رنقومي يرنقوم تاما يوم وانا أبو تو ألا إيه سوء كيبون رنقومي kakai taurin kai kai kaza kaza kai mai kai abu ne a ana Allah ya so ka yi aiki da rangwamen da ya maka Allah iya son ka yi aiki da rangwamen da ya maka kama ya karau an tu'uta ma asita yanda kasan kuma haka bai son ka aikata sabo to wajen kuma wajen rangwame haka yake so ka aikata kaka ce a misali musallahu wasu kari ne bu ai musallahu daka hudu zami wannan masu rauni ne an ce kasar sallah ranar wadagonci ne kuma wuri zami wace kai don shi shigi ne ma kamar da imamu shokari ne sai wani azam sai ba da misalin mutumin da zai ce ai shi bai kasar sallah ce kamar mutum a gida da ce zai raka a takwas a zawar ko la'asar ce duk matsayin kuɗa duk wanda zai kasar raka a hudu da gangan suka ce kamar zai yi raka a takwas a gida raka a zawar ko la'asar haka imamu shokari haka imamu azam zakoni me yasa zaka ce kara ce zaka ce maka kai hudu kai biya a bulaguro kai hudu a gida to me yasa zaka hudu a bulaguro shi wanda yace kai da kuma da san samu matsala ta wajen wannan an ka ra'ayi wanda an ta za a yi har ma wani da waka mata aya ai wannan magana tsannin wane ne a da ne cikin yaƙi ne ake kasar sallah to shi ne ma menene a qur'ani babu babu hudu ko biyu duk mutum ya kai kai maka zaka ta hanyar irin wani masu ce ba hadisi suna suke ture kasaro a cikin halin bulaguro ya ce wani abu a halin yaƙi ne haka a ba yaƙi an yi shi kuma zala yana rayan hannun tambaya wani yamma abu ya dama umar tambaya yaya ina mamakin wannan aya ta maganar kasarin sallah an yi magana kuma cikin halin tsoro kuma yanzu ga muna cikin nutsuwa ya ce abu da wannan tambayar da ka mini haka ni ma abin ya zo min a rai manzala yana raye na tambaye shi ya rasulallah magana kasarin sallah ai magana kuna cikin halin tsoro in zama cikin nutsuwa ya ce wannan sababi ne Allah ya baka wannan gwamnati gaba da amsar shi Allah da rigima ta annabi ya aka raba ta to kun ba haka kai bawa mu zaka rikici da sunan wai kai qur'ani ne kai ba ruwanka da sunna to in a shi dai qur'anin babu hudu ko uku ko biyu to wanda ya ce ma kai ne da hudu ce ya kace baka ragewa shi ya ce abu la gurubi zai kun ba kai adin yaki ba ai kanka ba kanka wala qur'ani ya ce wani shi ne kenan a takaice maganar rangwame ana so ka yi rangwame kaka ce ka yi mai ƙarfi ne kodin kamshi rangwame na Allah waliyan shi ta ake maganar hata azumi da aka yi magana a bulaguru shi suna ta yi magana zaɓi ya baka amma dinin da ka ga bukata wata ruwa a kamar ruwa nan annabi ya cewa laysa min bil siyam fi safar wata ruwa na bace babu bada'a wace ga Allah azumi cikin bulaguro wata ruwa annabi ya zama masa azumi cikin bulaguro yace ulakal usat wansa ba sa ba Allah ne to annabi sallallahu ya wannan magana cewa laysa min bir siyam fi safar bada'a bace ba ga Allah azumi a bulaguro ko cewa masu azumi a bulaguro sai saban Allah suke kan wani dalili ne me yawa kana ana cikin bulaguro annabi ya dauki azumi sabai sun dauki azumi aka shiga wani hali aka matsu aka ba annabi labari ga hal daga ciki annabi ya dauki azumi yasa aka kame abin sha a gaban kowa ya sha ci da sha ruwa bayan an yi haka ne ya ga wasu ana musu inuwa ana zuba musu ruwa ana zuba musu ruwa a a jiki sun a musu ruwa me wanda aka ce azumi suke shine ce wa'annan masu saba Allah ne kuma ya ce ba da'a bace ka alake irin wannan me ma'ana kakka ɗauka aure da'a ce ya yi azumi cikin bulaguro to nan kaga ai bukata ta kama an musu su shiga halin matsala aka bisa rangwami suka ce su ba su bin wannan rangwami sai musu noma masu saɓan Allah kenan amma misali mutum a bulaguran misali ba ya bazan shi ba matsala komi yanzu misali wani musu bulaguran misali cikin mota kilimatiziya ko a jirgi da abu ta dole ya kasha a ta rage iyayewa a wani mutum a bulaguran da zai in ya ce aji azumin maramu ta mashi wahala ba misali ya misalin misalin misalin a cikin misalin a cikin sanyi cikin sanyi cikin sanyi daga bulaguro kai ka ajiyar azumi iya ramu a cikin zahi ne wani ya gyara ka ka kai azumi a bulaguro ya gyara ka tun babu wahala sai ce kina kurin maganar azumi a bulaguro babu wanda ya yi kurin wanda ya yi ma sauki shi yi wanda ya yi ma sauki ya sauki a gare ka da manzala ya yi kowanne ya ɗauki azumin ya ajiye an dauki azumin suna haɓe suna azumi su basu azumi haka aka tahiya dogon tahiya ya sha haka nan kenan haka azumi abu ne na zaɓi mutum amma ɗan kai za ka sha wahala ka ce don kai mai ɗa'a ga allah za ka kai baka aji azumi to anan ka zama mai laifi a nan azumi ka zama to laifi tun da ka ƙi bin wannan sauƙi da aka maka alamuhimmi dai wannan ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam magana ce inna allahi yuhibbu an tu'ta rukhsahu rukhsahu kama yukra an tu'ta ma sa'ita Allah mai girma da ruwa iya san aje mu rango mai da yi kamar yadda yake kin aje mu saban saban shi wali hada dalilin wannan bayanai wannan magana ce faqala al-fuqa malaman fiqh suke cewa dalilin wannan hujjoji da aka dai ambata ya ce dalilin wannan ne malaman fi'ihu ke cewa ƙadi ya kunu tanawulun mai tati wajiban fi ba'ad al'ayyan ya ce yakan yi a wani hali cin musu ya zama tuma wajibi a wani hali don halin da za ka halaka ya ce wa huwa ma'iza hafa ala nafsi walam ya ji da gairaha a lokacin da ka ji tsoron halaka kuma baka samu wani abinci kai wannan ka ce baka ci ba to annan da wajibi ka ci tunda babu wani yake wa qad yakunu manduban in ha zamantu mustahabbi inda bukata ka ba da yawa wacce kana iya jimar yawa ka dan jima gani sauransu wa qad yakunu mubahan iya zamantu ma kenan kai ka ko bari akwai mubahan ana bukata kai kuma akwai wanda mandubi ne mana mubahan kai ko ka ci ko ka bari kana zabi ko ne akwai ana nema ka ci akwai da ki dole ne ma ka ci kan wani dalilai ne yace bi hasabil ahwal wannan bayanai da suka yi yana wacin musu ya zama wajibi ko ya zama to mustahabi ana nema ka yi ko ya zama to ja'iz gwalgwadon halin da kai kake ciki wa katalafu malaman fuqaha sun samu sabani hal yatanawalu minha qadar ma yusuddu bihi ramak aw lahu an yashba aw yashba wa tazawwad ala aqwalin fahuwa kama kama muqarrarun fi kitab al-ahkam yace haka sun samu sabani to an kana jin yunwa zaka halaka sai ka samu musi dole wasu kwallo ne malamai sai wani ce to yanzu ya tanawala minha qadar ma yasud bi ramaq zaka ci gwalgwadan cikin kai wasa karan yunwa kai dan magana ka ci dan dama dama ba ba karan ciki na yunwa aulahu an yi shakakku an ka samu sai ka cika cikin gasket ko ku za ka ci daidai maganin yawa a wai shi ba a wata ko kuwa za ka iya ci ma ka kwace kuma ka yi guziri to wannan bayanai ne na ƙara wasu ƙwalluwa gaskiyar magana ba wani malaye an ka cika ka samu daga gaba kenan dole kana iya ci kuma ka yi guzirin har ka kai inda baka fata haka ne ma ka bari kuma ga babu kana cikin daji ga ba yunwa za ka mutu ka ga wani musu ka ci to ka sa abin da ke gaba har ma an sabani a ce ko ka to ka kan gabai ka dole ka dole kai guzuri dole ka cika cikin mu kai guzuri abin da Allah bada kuma cikin magana qala yace an magana da rubuta cikin littawina littawina fiqhu yace qala yace wa laysa min shart jawaz tanawul maita an yamdi alayhi salata ayyam la yajuz ta'aman bai daga cikin sharadin halitta ma cin musi a ce ai sai ka yi kwana uku ba abinci ta babu wannan sharadi ya ce kama kada ta wahamuhu kasir min al'awam wa gairi kaman da yawa inda gama garin mutane jahilai suke tsammanin wai ya kan kwa da yunwa ba haka bane ba bal matattura ila zalik jaza lahu duk lokacin da ka bukata kurin ya halitta ka kurin ka cika taron in dai bukata kama ka ba wani kaidi ya kwana daya ko biyu ko uku wannan magana ta at'ima ta kare yanzu sai sabon babi az-zakatu shar'iyya yanka wanda aka shar'anta na shari'a me yanka yaya ake yanka ta'arifuha zai ma ta'arifin zakatu shar'iyya yanka da ake kira yanka ya ce azzakatu fil asal asalin kalmar azzaka ma'ana a tattayyub gyara abu mana abu ya zama tumi daɗaɗa abu daɗaɗa abu wa minu ra'ihatun zakiya a ta kayo iska ce mai daɗi ana kata ra'ihatun zakiya iska ce mai daɗi ai tsayi ba mana mai daɗi asalin kalma kenan wa sun miya bi hazzibin أو ذبح وسمي به الذبح لأن الإباحة الشرعية جعلته طيبا أما سونا ينكا الذكاء سبودا شرع تاسن ينكا شيكي حلتا هو داد دناما داد أبو يزم حلق أم باب ينكا بيزم طيب والمقصود بها هنا من وركاو wannan kalma anan na magana kan fiqh kan shari'a zabahul haiwan au naharuhu yanka dabba ko soke ta fa innal haiwan alladhi yahillu aqluhu la yajuzu aqlu shay'in minhu illa bitadhkiya ma ada samak wal jarad yace saboda duk dabba da ya halitta a cita eh a halitta a cita to kuma cin nata bai halitta illa bitadhkiya sai da yanka amma ma ada samak wal jarada banda kihi da fara ba ka muki duk ata ce a yanka shi kurin za a hurɗe shi kurin hurɗe cikin hulhu da kayan kayan cikin ba ta yanka ma hajji shi ma an sa mai wuka an yanka a kibla a yanka a kurin za a sa mai wuka a yanka kurin za a sa mai a hurɗe cikin ba kurin bai bukata mai yanka haka fara ba ta bukata a kama ta yanka wannan shi ne maganar ya ce man ta hillu zabihatu wane ne ya halitta a ci yankan shi zai yanka a ci ta hindu zakatu kullum musulmin wa kitabiyin zakaran kana a wunsa ya halitta yankan dukkan musulmi da ba kitabi kirista ko behudi nan ne yanwa aiki da ra'ayi da ka ya sa wasu suna ce a yanzu ba a cin yankan kirista a yanzu saboda shi isa dan Allah ne mushiriki ne yan wannan masala ba yanzu ba ta zo muna karanta ƙur'ani ko sunna tun sahabbai da ransu kai manzo Allah yana raye shi aka kama da alƙur'ani aka kahurtar da masu cewa annan lasarsun salasa ko da masu masu ibn wallah ko duk wannan Allah kawo sun kwana kawo tasu amma za a yi cika bai kiran su ahlul kitab ya ware mushrikai da wancan ahl mushrikai marasa littahi da sauran wancan mushrikai ina zai tabar mina da tabar mushriki na laka cewa wannan mushrikai ce ka suka bace mu Allah nan mushrikai da ahlul kitab ko wani Allah ya san da aqidarsa amma mun cika da kira da ahlul kitab da maganar mushriki gangariya wani bai da littahi kuma sahabai a rayuwa irin su sun bin affan su huzaifa sun armi matan adal kitab kuma an san kwasan ga aƙidata da nasun ƙur'ani allah uku allah ɗan isa ɗan allah aka ci gaba da kiran su ahal kitab amma ba a arman wancan mushrikai ba a arman mushrikai amma ana arman ahal kitab duk da sanar da aƙidar isa allah ko ɗan allah tun aƙidar su ta yalahudi amma aka ci gaba da mu'amalar su da ahal kitab kawo na ra'ayi duk an samu abdullahi bin umar shi ya ce shi bai rabon kitabiya ya ce akwai mushrikin da ya mace isa Allah ne amma nan ba shi aka haka tsaye amma su wannan sabon ga wani sabon jagoran sabai kan haka suke halitta ba annabi iya rabi hana ba ya cika da kiran su ahlul kitab kuma su usman sun arma su huzaifa sun arma ahlul kitab kwanan nan wa da iyawa ta zai shiga ta ma an samu na rigimar kwanan a Cote d'Ivoire ta wani malami ya yi ɗan katuwa ka dan larabci ya ji larabci da kyau su kawo cikin mutane kawo na magana kurin da ka ya ce musu kurin ya za a ci a ci yankan ahlul kitab ya kawo a wannan aya musuwa ce zaka za da kalle Allah sai suka ba mu shi dai muka tattauna da shi daga baya ya gano da masalar da ce ba ra'ayi bane ba yanzu ba da Qur'ani kun zaka kamar fasara wannan ra'ayin da kawai wa hudi waye ce ba a cin yankan ahlul kitab a wani ta da gani ra'ayi ne daga koma dukkan littattafan sunna ka koma na fiqh gaba daya babu wanda ana yankan ahlul kitab ko cin ko cin yankan ahlul kitab da sun ci isa Allah ko Allah ne kuma kan ci da ban sahabbai gaba daya duk akan haka suke haka suka ta rayuwa da su babu inda aka rince wannan ra'ayi ne kurin kafa inda haka nan kuma kowane tawon fiƙi karanta na mazhabar da na ba mazhabar ba masu bin sunna gangare ba rusan da mazhaba ke ma ba wanda ya haramta cin yankan ahlul kitab da ya ce isa Allah ne wadan Allah ne wannan suna wannan aqida aka ce a cikin kansu dan aqi addini yahudanci zaranci ba cin musulmi ina da an yi zanga-zanga a london ingila birnin babban birnin ingila na maganar musulmi suka yi zanga-zanga da yahudawa suka nema a basu yanci na yanka na shari'a sai suke cewa kuma kirista muna huci ne wa kuma addinin ku harutan kucin musu wannan dabba da ake bigewa kurin daga an sa nan sani yana kurin kuɗi nan wannan tana huci nan wani ya cire cinya wani ya cire kai haka suke kun cikin ya ganta can a gyare haka su a turai suke daga an sa da wani wuri kun cire da wata kurin a gyare kurin aka tura da kurin can kowa can nashi da mai cirar cinya da mai cirar kawa da mai cirar kayan ciki duk aka suke togo a gyare ba magana yanka suka ce wani abun bai halitta gare mu kuma ajinsa muna huci ne addinin ku ya haramta muku cin musu ya an yanka kina addinin nasaranci da yahudanci akwai magana yanka dan zanga zanga haɗa kai aka yi da musulmi da yahudawa to a kiristanci ma kurin lalace ce kina akwai yanka shi sa kina aka ba su damar kuma ake magana hata aka magana arme a yahudanci kiristanci sun haramci sun san zina sun fara ne illa wanda lalace inda musulmi lalace ba wanda amma mushriki na wajen mushriki da zina ba ran mushrika da zina kun ta grama kun tarama kun an ta grama ta kwanta da shi kun sha'awa ce inda ayo shine yake tafiya cikin turai aqida babu addini kurin zina ra'ayi ne kurin to kan shi sa musulunci ya halatta cin yanka alkitab ya halatta araman su wani abin hayin duk da cewa ba a yi ra'ayin shi ne rike ce ka maka hujja wai wannan magana asa wani wasu malamai a Najeriya sun kawo na ra'ayin da ka haka zama rabuwa da yan uwa babu wani nasi da zai kama ka ce ya gwada ma littafi ɗaya na magabata wanda wani sahabi ce ba a cinye kansu da sun ci isa na Allah ne isa Allah ne babu kurin ra'ayi ne mutum zai kama ka to muna maganar ya ce ya halitta zakatu kullum musulmin wa kitabi yankan dukkan musulmi da ba kitabi an ce ba kitabi ma nasara ma ba yahudi ƙala ta'ala ya ce Allah mai girma da buwa yana cewa ha? ha? ya ce kenan halitta yanka na musulmi ko baki tabe zakaran kana a unsa wannan musulmin da baki tabe ko namiji ya yanka haka mace za ta yi yanka ba he namiji ba mun ci gane mata ba su yanka mu a nan ya ta nema da rama unguwa ne malam zai yanka yadda kaka ci kazar kaza ma wannan musu yanka ta mun karanta a ba za mu na sahabbai matan sa mahabba da ba suke yanka kenan mace za ta yanka namiji zai yanka yace qala ta'ala wa ta'amul zin utul kitaba hillul lakum Allah ce abincin wa'inda aka ba littafi halaka ne gare ku qala imam al-bukhari qala ibn abbas ta'amuhum dhaba'ihum kaji kama kace wa kanka wala da aka ce ta'amul zina wutar kitabu hillu lakum abincin abincin wutar Allah kitabu halaka ne gare ku ibn abbas ke cewa ana nin zaba'ikun idan mun dace to la shinkawa ko ce ma dama ana ne dama yanka ake ni amma tafsirin da Allah ya ce wannan ta'amuhum ma'ana yankan su ne Allah ke ni amma tafsirin ayat kenan Allah ya halitta muku yankan su zaba'ihum haka abdullahi bin abbas ya wadi kawai imam bukhari ya kawo magana wannan haka imam bukhari ya kawo sai ya ce wa an ka'ab bin malik anna mar'atan zabahat shatan bi hajar wani an ce bai waje ce matarwa wata mace ta yanka karamar dabba an ce shatar na gama gurin kuma ce karamar dabba ko maka iya cewa akuya ce rago ne timki yana akuya ne yana ko ta karina ko a ce shatar ko karamar dabba kurin ba mai ce ba akuya ba mai ce shatar akuya ba akuya wace shatar alma'az ta ce akuya ta yi sun ɗan akuya da'an timkiya kama ta rago oye an ka ce ta shatar akuya ce wace akuya ce haka haka haka aka cika dan dan ma ya roka wannan ma ya kace eh ma ya kace kabashi shi da rago eh ma ya kace wa aka ce ganam da shatun da abu ɗaya ne ganam da shatun duk kuma ko karamar dabba kuran ya roka ko ne a cikin wannan kenan wata mace ta yanka karamar dabba ko ne zaka ce da aka ce da kullu gulamin shatun da aka ce na magana na wace marunin bi aqiqati da aka ce na magana yaro an kama shatin ko shatai ne yaro karami wace ya rabu shatin ko aka ce kana da da ka samu ayuwa sai dan akuyanka sai akuyanka timkeka babu ruje ka dan rabu ya rabu an akwai rabu ya yi amma annabi ce bai rabu kurin ta shatin haka annabi ce shatin ce kurin cewa he rabu ka gaba ka kai wannan magana a ba mutane wahala dan akuyanka ya shekare haka akuya timkiya da ragon kowanne Allah hore ma zaka yanka kuma suna aka yi lahi ba wata na ƙasa duwan da ya suka shari'a ya soka ba ka yi soka ba duwan da ya soka yanka yanka ɗan akuya ya ce ka yanka ɗan akuya a suna ka yanka timkiya a soke ka ko akuya wallahi shari'a ba shari'a soka na mun zana cewa shatun bai kwa shatun kuwa ta ci kowanne yawan da Allah hore kama mata mata zuwa kan su halakurin ya ce kenan ya ce ga wata mace zaba shatin bihada ta yanka dabba karama da dutse kaji nan mai kawo a ce wannan dabba za ta mutu ne wata dabba ta ce ta haɗu daga dutse ne tana kiwo ne ya bai wasu ce shi ma magana labarin ma imam bukari karuwa ya haka da za ta mutu ita ta kota da daranta ba ta mutu ba sai ta kama batta wuka yanka abai ta yi asara sai ta nemo dutse mai kaihi kuma ta yanka ta da dutse mata yanka mai kaihi kuma fasulun nabi sallallahu alaihi wasallam an zalik fa amara bi akaliha aka ma annabi tambaya ga abin da aka yi rasulullahi dabba ta lata mata na kama na sabat ban da wuka sai dutse mai kaihi na kama na yanka na tukutu kanku kaga annabi ya halatta yanka da wani ba wuka ba kuma ya halitta yankan mace kuma ka mata suna yanka ba wani matsala akalla dai kaza ka sayar da kaza ana yanka dabba maka ka sayar da kaza haba ku dake ko da kaza ku ta yankawa sai ya ce alat zabah ababen da me ake yanka wata juzu zakatu bi kullum ma ya jarhul illa sinna wa zufar wata jin zakati a ya halitta a yanka da kullum majara da abin da zai yanka zai rauni da abin da zai rauni da hudu jini za a yanka da shi banda abu guda biyu haƙori da harci kakama ka cira ka hudu jini daga kuma ta ba wuka da kashi kashi ba a wuka da shi haka harci ya ce illa sinna wa zufar sai haƙori da harci su ne ba yanka da su عن عباية بن رفاعة عن جده أنه قال يا رسول الله ليس لنا مدى فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فقل ليس الزفر والسن أما الزفر فمدى لحبشة وأما السن فعزم wannan ruwa imam bukhari ka muslim ya kawo ta tun sa abu dawud tirmizi imam tirmizi haka sa ibn majah tun nan sa sun arba'a ke sun kawo ruwaye me yake ruwayar a babin da fata taba ka kashi bashi labarin cewa ya ce ya rasu ya manzan Allah laisa na namu da bamu da wuka na da cikin tahiyya ne abin cikin tahiyya jihadi babu babu wuka kuma ya samu dabba ya za a yi babu halu babu wuka faƙalis sai ce mishi ma an harar dama duk abin da zai ceto zai kaɗo da jini wa zukir simullah kuma an yi bismillah an bada sunan Allah fakulkunan ka ci nan kaga an bude makowa za ka iya wuka da komi amma sai ware lesa zufar wasin banda haƙo banda harce da haƙori amma zufur shi harce famu da habasha habashawa kai mujusawa wani masu addini su suke yanka dabba karamar dabba haka da harce su suke wuka da shi ya su da haƙo da harcen su wa amma sin fa'azama ma shi haƙori kashi ne ba a yanka da kashi kina abu abbirak annabi ware duk abin da ba kashi ba ba harce ba ko dutse ko wani hatta da magana aka ce asaba imam bukhari ya kawo ruwaya musan bai katabta magana hatta da wani katako ice mai kai ka da baka ta kaka bata mutu kana bukata yanka cikin daji babu wuka ya ga wani ice mai kai zaka yanka dabba ka yanka da ice ko ice ko sanda ka ka wasa sai kai yanka yanka da ita abinda kurin aka hana kashi da harci kurin amma duk wani abu mai kai inda ya keta ya yanka ya hudu jini annabi ta kurin kace ko ma mene wannan ruwa kenan bukhari muslim da sahabu sun araba sun karuwa an shaddad bin aus qal سنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإنسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فليريح ذبيحته وانا رواية ما مسلم يروتو هكا أصحاب السنة عربة سنكار رواية كنا أبو داود نساء ابن ماجه تلمز سنكار رواية يتشي اشتداد من عوسك يتشي سنتان حفظتهما الرسول صلى الله عليه وسلم وچا أبو قدابيو na kiyaye su daga wajen manzana sallar salama na kiyaye abu guda biyu wani abu ne guda biyu ya ce inna Allah ka tabbatar ihsan ala kulli shay Allah ya wajabta ko ya tabbatar da kyautawa akan komi kin Allah ya umarni akan komi a kyautata sai kaga hatta da wurin mutuwa fa iza qataltum fa ahsinu qitala in kisa ya kama zan misali wani kisa ya kama shi mata tun da hadin kisa kama shi a kawo wuka mara kafi giga giri giri giri ya yanka shi don ya ce a kashe shi a a ko da kashe shi za a yi a wasa da kyau za a mai wulish a ce gafara jini ko da kashe kisa ya kama ka a yi kisa da amurka yi a kisa ma na mace a kyautata kisa kaji fa'asu min kitila wa kyautata alkitila ma na siffa kirkafiya ba ta katara ba alkitila siffar kisa kenan a zama hanya mai sauki a kashe shi وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح الذبح هكا إذن ذاكو ينكا وكيوتا تينكا حتى ينكا بس أدو كبر كهي كنا دب كنا بعد دب وخلا جيجي جيجي جيجي جيجي دانش أكشيتا yace wal hidda ahadukum shafarata dayan ku in zai yanka ya wasa wuka shi da kyau ka wasa wuka eh fal yurhida bi hadahu ka hutar da abin yankanka kenan ba a so dan kake shi za a yi kuma a bashi wahala ina ga kamata mu tsaya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته